الله أربع وخمسون آية wannan sura ne mai bayanin annabi ibrahima نعم an ambace ta da ambato na labarin annabi ibrahima duk da ma labarin annabi ibrahima nan an ambatar da shi da wani sura kamar suratul lambiyayi to a jiki akwai labarin annabi ibrahima da yawa a bagara ma akwai labarin annabi ibrahima da yawa ko da za a ce a wayan can da wayan nan an kawo amma ba ce suratul ibrahima ba wanda aka ce suratul lambiyayi bakara da ya zo da sura annabi ibrahim aka ce suratul bakara to yaya wannan suran da ba yawan labari ma irin wa'incan sai aka ce suratul ibrahima sai malam yace idan aka yi haka ka bada amsa bi annal illatu tasmiyat domin illar ambatu lafzariya idradu tasmiyat baya hukunta kore ambatan bal al tasmiyat wannan ambato da aka yi na suratul ibrahima amaran tawfiqi lamari ne na bada dace sa Allah yake suratul ibrahima alaihi salam an soke ya garin makka banda alam tara ila allazina badalu tana da ayoyi 55 ko da hudu ko da biyu ko da daya Allahu alamu Allah yi ne masani بسم الله الرحمن الرحيم bismillahi muna fara karatu da albarkacin sunayen ubangiji Ar-Rahman sarki mai kyauta a duniya amma magamiya ya bai musulmi ya bai kafiri Ar-Rahim maji gamu ne a lahira ka sa dan kebe babu da man kafiri mm.
ألف لام را alu da lanjaye da ra wannan harwa guda uku Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah ya san abin da yake nufi da wannan mm.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور Babu wannan littafi na alƙur'ani ya rasulullah ya haza ƙur'anu wannan alƙur'ani kitabun littafi ne an zala nahu ilaika wanda muka sauke yi zuwa gare ka ya muhammadu ba da banza ba liyukrijan nasa domin da wannan alƙur'ani ya zama shine dalilin fidda mutane min zulmati daga duhun kafirci ka fidda su daga duhun kafirci ilan nuri zuwa ga hasken imani to yi ne dalilin da muka sauke maka yi بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد izini din aiki amrin rabbihim da umarnin ubangijinsu yabdilu ne min ila nurin ila siradin zuwa ga tafarki al'azizi na sarki mabuwayi algalibu mai rinjaye alhamidu abin godiya almahmudu abin godewa mm.
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض wanda ya sa aka ce mabuwayi gagara misali alami da abin godiya Allah shi ne abin godiya a halin akwai halin babu halin daɗi ko rahin halin daɗi in kana halin daɗi ka alhamdulillah idan kana halin rahin jin daɗi ka ce alhamdulillah ala kulli halin ko na hali sai wa Allah godiya ya halice ka ba tare da ka ba yi shawara ba yana ciyar da kai ba tare da kana biyansa ba yana baka lafiya ba tare da kamako ba ya baka rayuwa sannan yayi umarni ka bauta masa a lahira ya zaka gidan aljanna ba tare da cancantan aikinka ba don ramasa kurin zai saka amma da aka ce za a saka aikin kurin sababi ne iman aikin sababi ne a baka abin da da'im baya gushewa sarkin da ya halicce ka ai sai dai kai ta masa godiya ko na hali ko motsi kai kana alhamdulillah alhamdulillah eh bil jarri badali ne na adabi bayani ne ma qabla hu sufa ce to mai wa Allah godiya mai ba da ci da ya ba kwabbai kai dan kaɗan kuma yayi maka dubbai agalfatiya mai wuyar kwatance mai dadan fada a zance mai tsaro mai tsari to Allah mun gode maka Allah mun gode maka ka shaida mun gode maka allazi lahu الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Allahu shi ne sarki Allah, allazi lahu ma fi samawati shi ne wanda yake lahuna gare shi duk abin da yake sammai na Allah ne. Saman nan bakwai Allah ne halicce su mallakansa ne, bayinsa ne, eh, kuma halittarsa ne. Fala sharika lahu fi shay'in min zalik. ba yi da wani wanda ya yi tarayya da shi cikin waɗannan sama mallakan Allah ne haka ƙasa mallakan Allah ne taurari dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu rana wata duk falaki bur al'arhi kursiyu alƙalamin alƙadari lauhin mahahuzi baitul izzati baitul ma'amuri to duk wannan na Allah ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abinda yake samai da wanda yake kasai duk mallaka ne na Allah babu wani wanda yake mamallakin sai idan ba Allah ba to saboda haka mu yi masa godiya wa ma bil ardi da abin da yake kasai na dangane da koramai da ita da tsaunuka da jigayi da duwar watsi da duk koguna da duk abin da ka sani na mutane da aljanu to ma bil ardi din nasa ne wa wailun lil kafirin wa wailun lil kafirin min azabin shadid wa wailun azaba ya tabbata lil kafirin ga kafirai min azabin shadidin ga azaba matsananciya ga wanda duk ya kafirce ya ƙi imani wani ƙaunin abin da ake nufi da wailan nan wadi ne fi jahannam kwari ne a jahannama lawara a fi jibali duniya zaman yare da duk dutsen duniya za ka haɗa su ka jefa su a wannan kwarin sai ya zama kamar man shanu duk dutsen duniya ba in ya faɗa wannan kwarin narkewa zai yi to Allah ya ce mun yi tanadi ga duk wanda ya kafirce da irin wannan azaba Allahumma azana Allah min zalika Allah mana tsari da wannan
allazina yasahibuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika ulaika fi dalalin ba'id waye ne wanda Allah zai sa su wannan allazina sune wa'anda na tune yasahibuna fassaran sa yaga taruna al-hayata ad-dunya wanda suka zaɓi rayuwar duniya alal akira ga lahira duk wanda ya zaɓi duniya akan lahira to zai ga wutan jahannam kuma ka ce baka zaɓi duniya akan lahira ba aikin ka ne zai bayyana cewa ka zaɓi duniya akan lahira in ba haka ba a wannan zamani namu ga talakawa za ka mutu dan yunwa ka rasa inda za a yi mutum ɗaya zai ce ka ce ya gina gidan mai arba'in ya gina ɗaya ya rike iyalansa talatin din ya taimaka bayan Allah ba kaga isa juna ya ce duniya ko ka ji wani ana malami malami kuma an siffata ai da malami wai ka ji an ce kuma gida a hirin ne da ita a wani zai kwana inda malamin ne da gaske mai wa'azi ai kaga ko ya ce lahira ya zaba bayan qur'ani ya rantsa kan lahira ya zaba ƙarya ke sai ya mutu Allah maganan za ka ji a to me dalili kai kadai da gida talatin wanne za ka higa ba almajirai ne za su kwana ba an yi bincike haya ake maka a nema ma kuɗi a wannan rayuwar na duniya ka gina gida da ya isa dan gida biyu ko ko ka ƙara na taimaka iyayenka ya ka gani to Allah ba a yi masa wari ko kuma mutum ɗaya ka ji ya sai gonan mutum ɗari shi kaɗai wani ka tambaya ce wani abu zan yi ƙarya yake duniya yake so ya sahi buna hayatu duniya alal aiki ya zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira ko kuma ka ji mutum yana gina wannan ginin bai gama ba yana gina nan yana gina nan sun ka zo yan uwansa a cikin tsumma bai kyautata musu ba iyalansa a cikin tsumma bai kyautata musu ba wannan bai kyautata an ka tambaya banki miliyan kaza ne kuɗin sa ajiye kuma sai ran da ya mutu an ka tambaya sai a ce ya yake wa hidima ko ko ka dare da rana yaron ka ba za ka ba da yin karatun allo na alkur'ani ba an ce an yadda kai malamin ne amma an tambayi wannan ɗan naka an ce a kwaleji yake a'a wannan ba ga cewa wannan GSF yake kuma an ce malami ne an yi anan an zabi duniya akan lahi mutum ya ce malami ne kuma duk ƴaƴan karatun duniya suke ko ya ce lahiran yake so Allah ya san ƙarya yake inda gaske ne dan kan da ya gaji ubansa ka sa ɗanka karatun allo ya karanci qur'ani da ilimi ya ga darajar iyaye ka nuna masa hanyar annabi muhammadu kan yadda muka rayu to amma kuma kai ka ce duniya kake lahira kake so kuma dan kadin yana karatun duniya ba da lahira ba to ko ka boye Allah yana shaida abin da ke cikin zuciyarka saboda haka alaman san lahira kin duniya alaman san duniya alamu ne na kin lahira saboda haka jama'a ba a yi hankali duk mutumin da ya ce baya san lahira yake so ba duniya ba to na farko za ka same da yawan kyauta na biyu za ka same da yawan sadaka na uku za ka same yi baya zalunta musulmi ɗan uwansa kuma idan an zalunce yi za ka same yi ya yafi sannan kuma na shida za ka same ba da gillo a zuciya ba da kuma hasada ga musulmi na bakwai za ga yana yi wa iyayensa biyayya don ya samu albarka ranar lahira na takwas wanda ya biyi babban mutum ya gani a duniya za ga yana karrama yana girmama shi kuma za ka ji da tausayin musulmi in abu ya samu musulmi dan uwansa kamar shi ya samu ran zaɓace alaman imani kenan kuma yana ƙin kafiri yana ƙin kafirci yana son musulmi yana son musulunci kuma in ya ga za ka kwana baka ci ba gwara ya ɗau abincinsa ya baka kai da yi bai ci ba kai ka ci ɗin ya fi sauki kullum za ka same da tausayin musulmi yan wansa to alamun yana son lahira kenan dama muna son lahiran yan uwanmu za mu ce maka to yi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce su waye ne wanda za a sa su a wuta allazina الذين يسيبون هات دنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين سوء وإن يستهبون الحياة الدنيا وإن تكذب رأيوا الدنيا على الآخرة أكل رأيوا اللاهرة ويصدون الناس سنهان متاني عن سبيل الله كتسيبوا دين الله دين الإسلام waya buguna suna neman tafarki wajen makarkaciya to Allah ya ce ulaika wa'annan fi dalalin suna cikin bata ba'idin anil haqi suna mani santan gaskiya dan ya faɗa can cikin sabbi yake cewa bal tu inna hadha inna hadha la tusfiluna bal tusiruna bal tusiruna al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa bal bal maganan tusiruna hayata dunya suna bibita rayuwar duniya wal akhiratu kaga rayuwar nan ta lahira khairun wa abqa shi ba alkhairi shi huwar zuwa to saboda haka jama'a kiyaye fa a ja baya da duniya duniya Allah ya tsine mata albarka kuma duk masoyinta ma an tsine mata saboda haka ana tsara ana duba bakin gatari kar ka ce wai sai na gama gini na na yi kaza zan yi wala da kai ta sai dai ka mutu idan an zo an tambaye ka taimaka in dai kana wani aikin ka ce sai ka kare ta wani aikin za ka tsara kuma ka kare wancan wani aikin za ka tsara to yau za ka yi taimako ba lokaci tausa sun faɗa ana bikin duniya yake na kiyama duk abin da kake yi a ciki ka ware kana neman lahira eh in kana yin wannan abinci a gidanka za a dafa ka ce a ware na almajiran a basu idan dukiyanka za ka yi alkhairi za ka je ka sai wani abu a ciki ka ware wanda za ka yi mutane alkhairi a hanya idan Allah ya baka dukiya naira dubu ɗari ka ware naira dubu goma ka ajiye ta alhaji wani barka da zama lafiya lafiya wallahi mata ta ce ta fito ga dubu ɗaya a ji sai goro sauran Allah ya iya maka da haka ka raba dubu gomar ka to Allah ya san abin da kai zakka idan dukiyarka ya yi ba abokinka za ka ɗauka ka baiwa ba ba ko biyan bayi za a yi da zakka ba sai mutum ya tara wani yana bin wani ɗan kasuwansa bayi wanda jari ya karya masa ɗan wa kasuwan in ya kai in ya kai ɗan kasuwan kotu za a ci a ne ya kai yaronsa kotu a masa maganar duniya to kunya shi kuma ba zai iya yaje masa kuɗin ba sai a yi wani dabara sai ya fidda zakka in yana bin sa miliyan ɗaya yi kenan sai ya fidda zakkan miliyan ɗaya sai ya je kai masa wani zo in ya zo sai ya ce masa nawa nake bin ka ne sai a ajiye kuɗin akan banki sai ta alaji abin da kake bi na ka fi kowa sani ai miliyan ɗaya ne to shi kenan na baka zakkan miliyan ɗaya to alaji wani na gode to kuma na biya bashi na da shi kaga yanzu ka ji sauki ko ko alhaji wani ina godiya ina godiya to sai a mai da kuɗi cikin kuɗi to wannan yanzu wannan za a yi wa Allah wayo ba ruwan ga da bayin da kake bin sa bayi ya tafi Allah ya ce wal garimina a ba wanda ma bayin suka ci da iyalansu idan ka bayi bayin ma ka ce a bayi ya tafi daga baya in ruwan sa ne ga dama ya ce ga kuɗin ka ya biya bashi amma ba kai ka zare masa ido to da matan da ka ce ka bayi kuma kuɗin kai kake bi kuma yana ajiya kan banki bai ma samu kudin ya rige a hannu ba kuma ka ce ka biya bayan ka kuma ka ce hige nan yaya na ya kyauta ta ma alhaji na gode waye ne na karban kudin ka Allah ba ya san haka duk abin da kuke na kallon ku ko kuma alhaji wani a garin nan naku ne aka ce ai garin mu ne alhaji akwai masallaci ana so a gina masallaci a taimaka mana ka ce to ba komai za a yi banda kai alhaji akwai wanda zai iya gina babu sai ware zakansa miliyan goma sai zai fara ginin masallacin da kuɗin zakan to Allah bai karɓi zakan ba a gaya masa ku ce Allah baya su duk wanda ya duk wani na imam malik zai gani ba a yarda da kuɗin zakka ka gina masallaci ba sai dai wanda ka ɗau kuɗin ka bayi in ya ga dama ya gina masallacin wannan ruwansa kai dai ka bayar ko kuma a garin kwana neman islamiyya za a yi karatu sai ka ware kuɗin zakka ka ce bari a zo a gina islamiyyar nan mutane kar a ce a garinmu ban yi komai ba shi kenan ai alhaji wani ne gina a he wayoyi kudin zakka ne to wannan zakkan fa bata fita ba sai dai ka ɗauka ka ba talakawa sun ga dama su gina islamiyya sun ga dama su yi uzurin su to duk wannan yana cikin wannan aya bar tusiruna al-hayata dunya bal tusiruna al-hayata dunya rayuwar duniya yake so sai an yi wa Allah wayo an yi wani dabara ko a ce za a tona muku budare da kudin zakka ko rijiya duk walan banza ne Allah bai dawo shedan ne yake cewa kar ku fitar asaran dukiya ne ya matsa musu to duk wanda ko bai fitar ko ba zai rabu da bala'i ba kuma duk wanda ya ce duniya yake so to ana tabbatar masa abu biyu ne zai faru a duniyan ko ka samu ba za ka ji daɗi ba kuma a lahira dama babu ita ba wa ma yake magana lahira lahira kai ma ka san ba za ka samu ba to Allah ya baka kuɗi wajen miliyan biyu ko uku ka sayi gonakan yan garinku da ƙarfi da yaji ka je ka da baki da ciyaman a zuwa ƙaga nan a zuwa ƙaga nan a sayarwa ne suna so ba sa so ba yadda suka iya kurin an sa waya an killace ma gonakin yan garinku ka yi ga aljanna Allah bai yadda ba ba zai yadda ba a ba haka Allah ya ce ai ba tunda kana da dukiya ba gonansa za ka karɓa ba ba su kuɗin da za su yi noma ka taimaka ba kar baka ba abinci sun ci ba baka ba su ruwa sun sha ba ka samu kuɗi sun ɗauka za su ji daɗi da kai a yadda sharri za ka ƙare ka zo ka kwace gonakansu kuma yanzu kai ɗin ma kaddara ce za ka yi ga aljanna ma kai ma ka yarda za ka yi ga kai ma baka yarda ba me dalili ka yi zalunci wayannan mutanen da ka bi ƙarfin su tun da su gona suke nomawa ba ka da daman noma duk ka tattare yan unguwan guda ɗaya ka ce ba ma zaka ba ne wani damana ya ga naira dubu ahirin ga dubu ahirin ga dubu ahirin kun noma Allah raba muku asiri to a nan ne ka nuna ka zo su amma ba zai sun yi noma za ta ce ka kwace dukiyarsu kai baka ba su ba inda za su noman ka hada da hukuma da karfi da yaji ya zama naka ko kuma wani gidan talaka suna kusa da kai banda jahilci nan talaka nan talaka a bayan ka kurin waje haka sai duba wannan gidan zan saya kira mai gidan nan yanzu ya kai ni gida na ba na sayar bane to na ji wani kai ba dama abin da ya za a ce ma ba na sayar bane baka kyautata ba da lokacin nan kana ba su jari kar ma ka ce sayan gidan za ka yi ka kira makwacin ka wani alaji wannan tana cikin karamin karfi wani ga dubu ɗari da Allah a ji a taimaka a san abin da aka yi na azumi wani ya zai ce ga dubu ɗari biyu wani ma ka kira makwacin naka inda ka musu haka za su haɗa kai su ce alaji wani abin da muke so ka gidan da naka ya kaɗa me ya wara ka ce abin da muke so kurin gidan da jinin namu ka haɗa da naka ka ce a ya haka ya zama zalunci a wallahi tallahi mu muka yarda to an san daɗinka ka dole zai gani da kansu za su tashi su bar ma gidan saboda kurin rayuwar taka ma sun fi son sa da tasu to amma ka zo na gidan wannan makocin wannan ka zo na dama ran da ka fara abin ran farko fol bace ka tona ya fito ta gidan wani dama neman masifa eh ai tanan yace ni kar a bi ta gidana yace ko ka ki sai an fasa ka zo da yan sanda da me aka fasa gidansa aka fito masa da layi wai duk wayen ya bar ma gidan ne Allah baya sai bayan kwana biyu gobe kuma wannan makwacin naka ni fa ya dame ni da ka tayi tonan soka wai sai ka tona a gidansa kake tura masa warin kayi shi ma dai ga tasa kaji biyu nau kuma wannan makwacin naka da ka tayi sai kai wani irin gini ka tura kwano yake zuba ruwa a gidansa duk da ya zubar maka gidan da kai wannan duk suka yi hakuri da kai to nan gaba kuma sai ka zo da ma'aikata ka ce kai an shirya da lawan ansabe sayan gudun nan za ka yi sau da aka wani nan gidajen gaba ɗaya za a sayar ka kira su ku zo za ku sayar amma za mu sayar da yake nan na saya wanda yake da magana ya je kotu kurin aka ci gaba da ruhe gidansu yanzu da Allah da annabi za ka iya gama da duniya lafiya ba za ka iya ba ba wannan yi ne adalci ba abin da adalci ya nuna idan kuna zaune da su ɗin kai za ka musu adalci tun da ka fi ƙarfin abin duk maƙotona ku zo abin da ya sa na kira ku eh wannan gidan na yawon kaɗan amma makwacina na gabar na baka rabi makoci na na yamma na baka rabi makoci na na kudu na baka a raba muku gida hudu na bar muku gidan tun da na da karfi zan je wani gurin ni na sai gida wannan na baku kyauta kuma bayan na baku kyautan fa na san kuna cikin wahala don Allah ga dubu dari dari iya inda na baku din kuka raba gida hudu ku gina sai sai halaji ba ma so mun mana mu mun bar maka wallahi ba ma so mun bar ma daga tayya unguwan nan wallahi gwara mu mu tashi in ga da mutanen unguwan nan ya za su ta ya kaji ko ala'ira kana da haƙi babu za a turo ma'aikata zuwa kwace gidanka wai wai sai an rayu da karfi an danne talaka a je lahira an je lahira ba wannan alƙalin da zai yi shari'a ba Allah ne kuma kai wannan mai kuɗin sai an maka tsirara da an kwa za a zaunar da kai da mutanen duk aikinka na lada a ba su yi ga aljanna kai ka yi ga wuta duk wanda ya cuce kun kun ga yafi karfin ku ba za ku yi ba ku ce Allah kana sane shine fasaran Allah ya isa fasaran sa hasbiyallahu eh ba dai ya fi ƙarfi na ba to Allah ka fi ƙarfinsa ka isa in ka ce Allah ya isa ɗin nan to kafin a je lahira a duniya sai ya nuna maka fa ya isa ba inda za a je sai kaga Allah ya yi fata-fata da ya yi fata-fata da zuri'ansa ya nuna masa fa ƙarya yake a lahira kuma kawo ya a ɗaure a ankwa a jema ya wuta a gaban ka a ɗau alhakinka a danna masa dan abin da ya lalada ba ka yi ga aljanna duk abin da kuke baka wa Allah waya ko mutum ya canza hali ya taimaka bayan Allah ko ta da mummunan halin Allah zai iya da shi mun gaya mu
ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ويصدون suna hana mutane an sabilillahi kada bi wata barkin ubangiji ya taimaka wa addinin Allah wa yabguna ha suna neman sabilin tabarki wajen makarkaciya ma'ujatan makarkaciya ulayaka wa'annan fi dalalin ba'idin Allah ya ce suna cikin bata mun kisanciya ba za a bar mutane sai ga addinin Allah ba yi mana kuna zaune a nan sai dai a zo muku kwamu kwamu kwamu idan an zo to abin da aka gani a nan gwamnati ta yi nazari ta duba kuma muna da dama yanzu za a yi muku hanya a to kai da kake jin yunwa mutum ya maka hanya a tattara kudin a baka ka cito kaji ɗaya kenan na biyu kuma zai ce to yi kenan in ba hanya za a muku ba za a zuwa muku tanda za a yi kaza gwara gwara ma wa'annan din to amma abin da za a kawo din dai ba wanda kuke so sai a ce to dai garinku ya ci gaba amma yanzu ku yi wa Allah godiya ga mai girma ya ba da kotu a garinku kaga an ba da kotu da Allah da Allah ya karuwar ka wa za a zuwa cuta kai ne yi kuma gari ya ci gaba bayan kotu ma a nan za a muku wani saye shi kenan fa wa su duna an sabilin maimakon a zuwa gina ma masallaci ku yi addini don Allah kyautar kotu aka baku da holis sahin to yanzu duk Allah du'a ne wanda ya muku wannan yanzu ya ce ku bi addinin Allah kuna zaune lafiya duk inda yake da ma'aikata ba zama lafiya shi ma'aikata ya zo me zai ci ba abin da zai ci Allah Allah yake bala'i ya faru ya zama yi a nan abincin sa yake ana abincin sa yake ba in ma bala'in ya gagara ya gagara ya kasa faruwa ba akwai yadda ba ake yi ba in nan sun ga ba bala'i nan ba bala'i kurin kame za a tsira da dare sai a ja ka mutane a zuwa danna su a kulle kowa ya zo ya beli idan ya zo aka yi belin nan aka gama kun zai da ake da kudin belin waye gari babban dan sanda zai dauka wannan ya dauka wannan ya dauka ku duba ba su ma su ba sun zan ba gaskiya bane in aka raba kudin nan ya zauna kudin kaman sai a je a kan banki a ce jama'a kun san fatan da muka samu kudin nan wanda yake da niyya ya zo ya dauka haka ba suke yin sanda waye gari wannan ya dauki rabansa wannan ya dauki rabansa wannan wannan ragowar kudin sai a ce to jama'a kun san fa da aka samu kuɗin nan wanda zai iya ɗauka ya zai ɗauka wani garaban ka garaban ka wani ya ce ka ni ba zan ɗauka wani sai haɗa na biyun ya ɗauka su ma ba da ba malin za su ce wanda zai iya ɗauka ya zo ya ɗauka to kuma irin wannan hirin za a kawo gari ba gaba ne in Allah ya hore maka ci gaba ka zama shahararre na mai kuɗi a garin ku kai yadda mutanen ku za su fara wadata da abinci in har ƙaunar nasu kake dan Allah ka san su sun san ka ka kira kowa ka ba jari wanda Allah ya dore ya dore wanda bai dore ba shikenan dai kai gogarin ka na uku ka nema musu kariya daidai gwargwado wani abu da kaga ya kamata wani banga ake a garin ko wani abu saboda gari ya zauna lafiya kana dan ba su wani abu su ci gaba da wannan aikin alkhairi baya da wannan masallatan da babu tabarma ka saya inda babu ginawa a gina musu wanda noma ya zo ba yi da yadda zai bayi kudin damuna ya noma in kana yin haka aljannan ma ka saya ai me yasa hatimu da'i ku duba ruhul bayani shi ba musulmi bane ma hatimu da'in kyauta kur kyautan dai da yi sai Allah kyauta kyauta kyauta dukiyarsa da kyauta ya tsari ran da dukiyan ya kare akwai wata rana wasu bakinsa suka zo da bakin suka zo a hatimin da'i ba abin da za a bara baya nan ma sai dokinsa sai ku yanka jajje mai gidan nan mai karrama baki ne barin yanka dokin nan ga wannan bakin nasa su ce don su a shari'ar su din a can babu magana wani cin doki kamar mu ne da hannu haka sai ku yanka yanka dokinsa mai kyau aka yi wa baƙi garbe su baƙi suka ci da baƙin suka ci sai hatimu ta iya dawo ya tambaya ya ce ina doke nan ne ya ce a baƙi kai in ji ku yangan ya ce kuma ba abin da za a ba su aka yanka ya ce to na yan taki kamar alaman saidu kamar kai ne da hannunka na amalan shiri baka nan baƙi su zo a yanka ɗaya ina ɗaya zan ka ce baƙinka aka yanka ka ga labari a wannan karatun da kyar za mu yi a mutane in dai mutanen karkara na gaya haka Allah eh ba za gani ba doki haka yanka ya ce ya inta annabi lokacin da ya yi miraji ya yi isra'i da ya je jahannama ya leka sai ga wani daki a jahannama wani daki ne a jahannama wutan baya zuwa daki sai annabi ya tambaya wannan daki ba ka ce hatimu da'i ne dan wuta ne amma saboda kyautarsa Allah ya hana wutan ya ci ni hatimu da'i dan wuta ne amma saboda kyautarsa an sa ɗakin an kewaye zaɓi wutan dai baya cinsa tun da an ƙaddara a wutan yake to a wutan yake amma dai ba zafi ya rasulullah ya ce me dalili ya ce hakimin da'i ne kyautarsa ya sa Allah ya masa wannan tanada to yaya duk Allah duk Allah da jama'a kuka riƙe alkhairi da kyauta ga ɗan wutan tankirin ɗan wutan amma wutan baya cinsa amma dai a wutan yake saboda kyautarsa jama'a aljanna Allah ya baka dukiya ai mukullin ne a hannunka wannan maganar hakimin da'in ku duba ruhul bayani in kun je za ku gani kuma a wannan suratul ibrahim to sai mun je me kake cewa ulaika fi dalalin ba'id wannan wanda suka hana mutane a zuwa bi addinin Allah fi dalalin ba'idin anil haqi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله مدوكين سرجي يتي وما أرسلنا من رسول mu dai ba mu aiko wani manzo ba illa bi lisani qaumihi kowane annabi ya zo da luggar mutanensa ko in mutanen larabawa ne annabin balarabe ne in sirnaniyanci ne haka za a aiko domin a kafa musu hujja in kai tambaya ka ce yanzu ba sai ka ce yanzu ma haka ne kowane malami a garin su harshen mutanensa ne in mutanen hausawa ne malamin bahaushe ne in yarabawa ne ma akwai malaman yarabawa in inyamuri ne akwai malamin inyamuri idan ba mange ne akwai malamin ba mange saboda a lahira a kafa ma hujja karka ce da ba ma haka ba ولو أن أهلكناهم ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع عهدك من قبل أن نزل ونكذا Allah ya ce da ba mun ku haka mun ba ku malamai sun zo ba walau anna ahlakana da mun halakar da ku min gablu tun gabanin wannan rana Allah yana da za ku kaba Allah hujja ku ce laula arsalata ilaina rasula Allah me za baka aiko manzo ba ai da ka aiko manzo za ne Allah yake to dan kar ku faɗa haka ko ina na ajiye malami alayira ya zama bawa ba da hanzari to kaji dalili shine Allah yake wa ma arsalna mu ba mu aiko ba min rasulin daga manzo illa bi lisani qaumihi kowane manzo da har ya mutanansa li bayyana lahum domin ya bayyana musu li yuhimahum ma atabihi su fahimci abin da yazo da shi fa yudillahu man yasha Allah ya kan da wanda ya zo ko da manzon ya zo da hujja ba ba zai rike ba wa ya hadi man yasha Allah yakan shirya da wanda ya so wa huwa al-aziz fi mulkihi mabuwayi ne a mulkinsa hakimin Allah gwani ne في صلحه دقائق سباكي ديا
ولقد نرسلنا موسى بآياتنا على